والإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna cikin wannan littafi na al'aqidatul wasitiyya karatun da muka karanta can baya mun karanta ne game da wato sifata zuwa na Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin da suke bayanin cewa Allah ta'ala yana zuwa muka ce wannan zuwa ne da ya dace da girman Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dace da matsayin Allah ba zuwa ne irin na halitta ba ba zuwa ne irin na bayi ba wannan zuwa ne wanda ya dace da matsayin Allah subhanahu wata'ala a matsayin shi na mahalicci wanda ya halicci kowa da kowa daga cikin waɗannan ayoyi da suke bayanin a suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wata'ala shi ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wa yau mace shakakku sama ubin zaman wani zilar mala'ikatu tanzila kuma ka tuna ma mutane ranar da sama za ta tsage bil zamani da gizagizai wani zilar mala'ikatu tanzila kuma za a sassaukar da mala'iku sassaukarwa sosai wannan cikin ayar da ta gabace ta wa qawli subhanahu wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wadan Allah madaukakin sarki cewa fuskan ubangijinka za ta tsayawa za ta wanzu dhul jalali wato fuska ma'abuciyar girma wal ikram da girmamawa kullu shay'in halikun illa wajha komi mai halaka ne sai dai husnan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya kawo wato suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da huska a hakika amma wace irin huska ce huska ce wadda ta sha bamban da ta halitta fuska ce ba irin ta mutane ba ba irin ta mala'iku ba ba irin ta aljannu ba ba ta kama da wata fuska daga cikin fuskokin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta amma za mu tabbatar da ita ga Allah ta'ala kamar yadda ya gaya mana a cikin alƙur'ani ba tare da tawili ba ba tare da bata wata ma'ana ta daban ba za mu gaye ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi za mu gaye ta kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi shi kamar yadda za mu gani nan gaba inda manzala ke cewa a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim ina neman tsari a wurin Allah subhanahu wata'ala mai girma da kuma fuskan Allah subhanahu wata'ala mai daraja ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana da fuska amma wadda ta dace da matsayin Allah subhanahu babu wanda ya san yadda take amma za mu gani kamar yadda take wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukin sarki ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya Allah ta'ala ya ce mai iblis me ya hana ka an tasjuda kai sujada lima khalaqtu game da abin da na halitta biyadayya da hannuwa na guda biyu wa qalat yahudu yadullahi maghlula kuma yahudu suka ce hannun Allah subhanahu wataala kuntatacce baya saki baya bada ba qullat aydihim an dai kulle hannuwansu an samu hannuwansu maruruwa an ɗarme su an sa an an ɗarme masu hannuwa walu'in kuma an nisantar da su daga ramin Allah bima kalu saboda abinda suka faɗa ma Allah na cewa annan Allah ƙarfan mene baya ba da kyauta bal ya dahu Allah subhanahu wata'ala ya ce a hannayen Allah subhanahu wata'ala guda biyu mabsuqatan masu kyauta ne masu badawa ne masu tsananin bayarwa ne ga dukkan wanda yake bukata duk wanda ya roki Allah subhanahu wata'ala zai bashi yunfiqu kayfa yasha yana ciyarwa yadda ya ga dama ga wanda ya ga dama daga cikin halittar shi waɗannan ayoyi su ma guda biyu sun tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da hannuwa guda biyu a nan wurin ba wai ana maganan ƙarhi ba ne ba ana maganan nema ba ne ba hannun ƙarhi ba ne ba hannun nema ba ne hannu ne da zatin Allah subhanahu wata'ala wanda ya dace da Allah ta'ala kamar yadda zatin Allah subhanahu wata'ala bai kama da na halittar shi to haka ma hannun nan baya kama da na halittar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda zatin Allah ya sha bamban da zatin mu mana kamar yadda zatin tuka mu ba irin na Allah bane to haka ma wato wadansu abubuwa da Allah ya gaya mana na ainihi Allah ta'ala kamar haku ba irin namu bane kuma abin da ya dace da mu sai mu imani kuma mu gaye su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka sabkan mai da waɗannan ayoyin ya karanta mu mutane su ya karanta mu sahabbai su ba tare da ya ce musu cewa a nan wurin ba hannu ake nihi ba ana nihin ƙarfi ana nihin nema wanda Allah bai gani haka nan fito ba wanda ya sai gai wannan kuma in akwai wanda ya fahimci alkur'ani tun warko tun kayan masa habbai su shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake saukan mai wahayi din nan ba wanda ya sani babu wanda yake jin wahayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko malaika jibril in ya saukan mai da aya sai ya bayyana mai ma'anar wannan ayar sannan ya koma saboda haka in ya kira sahabbai ce ku rubuta aya kaza cikin sura kaza take an saukan mana da ita dazu bai ce masu a nan wurin abinda ake ne hannun kudura ake ne ko hannun nema saboda mi wato abu ne bayyananne abu ne fahimi kamar yadda muka yarda da zatin Allah subhanahu wata'ala haka za mu yarda da waɗansu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ba tare da mun yi tawili ba ko mun kamanta su da na halitta ba ko kuma mun kore su ba za mu tabbatar da su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana saboda haka kenan ayoyi sun tabbatar mana da Allah subhanahu wata'ala yana da hannaye guda biyu domin su yahudu cewa suka yi hannu ɗaya ke ga Allah shi kuma Allah ya ce bal ya dawo bal ya dawo kaga inda ba hannu ake nihi na hakika ba to da Allah subhanahu wataala ya ce bal ya bal yaduhu mabsuṭatu hannun Allah sai a fassara shi da nema amma idan kace nema ce kace kudura ce to kuduran Allah biyu kenan nan wurin da wace da wace ke akwai kudurar Allah ba guda ba ce wadda da ita yake da iko akan komi da komi ba aka su sun ce hannu guda shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da guda biyu domin su ne nashi kamar yadda ayar da ta gabace ta Allah ya ce ni ma khalaqtu bi yadayya dan me baka yi sujada ba ga abinda na halitta da hannuwana ba kaga inda nema ce inda kudura ce ai kowa ma Allah subhanahu wata'ala ya halitta shi da kudura dukkan munan da kudura aka halice mu da ikon Allah aka halice mu saboda a gaya wa annabi adam cewa an halice shi da kudura babu wata fa'ida ce da kowa ma da ita aka halice amma kasancewar Allah ta'ala ya ce ma annabi adam alaihi salam ko ya gaya ma iblis lima khalaqtu bi yadayya ga abinda na halitta da hannuwa na akwai wata girmamawa da kambamawa ga annabi adam alaihi salam cewa Allah subhanahu wata'ala ya halice shi da hannayensu masu daraja waɗanda suka dace da girman Allah subhanahu wata'ala da kenan ba gudu ba ja da baya game da abin da Allah subhanahu wata'ala ya baki qawli ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kai hakuri domin hukuncin ubangijinka mana ka yi haƙuri da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta a kanka hukuncin Allah iri biyu ne akwai hukunci na abin da zai same ka cikin rayuwa wanda ko kana shirye ko ba ka shirye zai same ka ko ka sani ko baka sani ba zai same ka hukuncin kadara ke dole ka yi haƙuri da shi in ya same ka dole ka yi haƙuri ba yadda za ka yi haka Allah ya rubuto sai ya same ka kawai abin da ke gare ka sai ka yi ibada da haƙuri sannan kuma akwai hukunci na shari'a hukunci na shari'a shi ma dole ka yi haƙuri da shi Allah subhanahu wata'ala ya kawo ka duniya don ka kaɗe ta shi da ibada shi kaɗai za ka bauta ba wannan sai in mutum ya yi haƙuri ya tsaya ga Allah kaɗai in mutum bai yi haƙuri ba sai ya kasa alloli da yawa ya yarda da Allah kuma ya yarda da wasu alloli da ba kaga babu fa'ida a cikin imanin shi kenan alhali Allah subhanahu wata'ala so yake ka tsaida komai gare shi baka tunanin wani ya baka baka tunanin wani ya hana ka baka tunanin ka girmama wani sai Allah subhanahu wataala baka tunanin biyayya 100 bisa 100 ga kowa sai ga Allah wannan sai da hakuri sannan ibadodin da suke gyara tauhidi waɗanda su ne haƙoƙin tauhidi su ma sai da hakuri dole sai mutum ya yi hakuri ya lazumci sallah kowane lokaci ya lazumci tsarki kowane lokaci ya zama to yana sallah ta farilla da sallah ta nafila sai da hakuri ba hakuri mutum sai ya sha baya ya ki dole sai kana da hakuri za ka iya yin azumi in ba ka iya hakuri sai ka ce ba ka yi azumi sai ka kirkiro wani wani ciwo wata rashin lafiya ka ce ita ke gare ka wadda take hana ka azumi saboda ba ka da hakurin ɗaukar wannan ibada yasa Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi hakuri saboda hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya dora ba ko na kadara ko na shari'a fa innaka bi ayunina lalle kai kana tare da idanunmu mana muna kallon ka muna kiyaye ka muna tsare da kai muna ganin abinda makiya suke so su yi gare ka ba su iya ba komi wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane saboda Allah subhanahu wata'ala yana kallon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa mun san Allah ta'ala yana tare da kowa da tsaron shi yana kallon kowa abin da yake amma aka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka bi ayunina wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya kara ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata daraja da wata daukaka wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur Allah ta'ala ya ce mun dauki annabi ala zati akan wata wato jirgin ruwa babban jirgin ruwa mana a nan wurin akwai wato mausufin da aka shayi akwai abin da Allah subhanahu wata'ala bai haɗi nan wurin ba shine alfulk as-safina Allah ta'ala ya ce wa hamalnahu ay ala safinati mun dauke shi akan wani jirgin ruwa zati alwahi wanda yake da waɗansu manya-manyan katakai masu faɗi kamar yadda muka san ƙattan katakai ake haɗawa a jirgin ruwa to irin shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki annabu nuh da wanda Allah ta'ala ya umarni da a sanya su cikin wannan jirgin ruwa wadusur sannan kuma ma'abucin kusoshi waɗanda da su ne aka haɗa waɗannan katakai aka yi jirgin ruwa dusur kusa kenan ko kuma kusoshi da yawa masamir tajiri bi ayunina tana gudu da idanunmu mana tare da ganinmu muna kallanta babu wanda ya sa ya hada babu wanda ya sa ya jirkitar da ita tare da cewa ruwa sun cika duniya ruwa sun shaye duniya amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da annabi Nuhu alaihi salam da wanda ya imani tare da shi jaza'an sakamako ne liman kana kufir ga wanda ya kasance an kafirce mashi ko kuma ya yi kafirci wali tus na ala aini kuma domin wato a kula da kai akan ido na inda Allah subhanahu wataala akan gani na wa Allah ta'ala ya gaya ma wannan annabi Musa alaihi salam waɗannan ayoyi guda uku dukkansu suna nuna mamu wato irin tabbatar da akida ta halin suna wal jama'a game da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da idan wani iri ne ba mu sani ba irin namu ne ba irin namu ba wannan dole ne ka yadda cewa ba irin naka ba saboda Allah bai kama da halittar shi amma yana da su za mu tabbatar da su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ba tare da mun fassara su da wani tafsiri na daban ba ba tare da mun kore ma Allah subhanahu wata'ala su ba ba tare da mun kamanta su da na halitta ba yana da kamar yadda ya gaya mamu kuma haka za mu wani wannan shine cikin imanin mu da alqur'ani mai girma wa qawlihi subhanahu wata'ala qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع الله الله تعالى حقيقة يا جي قول التي تجادلك maganar wadda take maka mujadala wadda take ja'in ja da kai fi zaujiha a cikin al'amarin mijinta wa tashtaki ila Allah kuma tana kai koki zuwa ga Allah subhanahu wataala ta kai kara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala game da abin da mijinta ya mata bayan ta dare tare da shi bayan ta haifan mai ɗiya bayan ta tsuwa bayan ya gama rayuwa da ita kuma ya kamanta ta da bayan uwashi saraka ta kawo karar shi wurin Allah subhanahu wata'ala so take Allah ya kwato mata haƙƙin shi haƙƙin ta aure shi wallahu yasma'u tahawurakuma Allah subhanahu wata'ala yana jin tahawurun da kuke yi muhawara tattaunawar da kuke yi in ji Allah subhanahu wa ta'ala laqad sami'a Allahu qawlan lati laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu hakika Allah ya ji maganar waɗanda suka ce inna Allaha faqirun lalle Allah subhanahu wa ta'ala talaka ne mabukaci ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata Allah ya ji maganar su kuma Allah subhanahu wataala ya saka musu da mugun sakamako game da wannan muguwar maganar da suka ma Allah ta'ala am yahsabuna Allah ta'ala ce ko suna tsammani anna la nasma'u sirrahum wa najwahum cewa mu ba mu jin sirrin su da gana wasu in suka yi us us us suka koyi suna magana ba su daga magana ba ba wanda jita suna tsammanin cewa Allah subhanahu wataala bai ji su ba Allah ya ce bala Allah ya ji su wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu suna nan wurin su suna ta rubuta abin da suka wani kuma mu muna ji inji Allah innani ma'akuma asma'u wa ara lalle ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani waɗannan ayoyi guda uku ko guda hudu suna magana ne game da jin Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah mai jin komi da komi وسامع للجار والإخفات لسمعه الواسع للأصوات الله سبحانه وتعالى ميجيني ga abin da ya bayyana ga mutane da abin da ya koyi ga mutane duka ya ji shi a wurin Allah subhanahu wataala duka ɗaya ne ka bayyana ko ka ɓoye wurin Allah duka bayyana yake mu ne Allah ta'ala yake gaya mana bayyana da ɓoye saboda mu ke bayyana gare mu mu yake ɓoyewa gare mu amma wurin Allah Allah subhanahu wata'ala komi da komi a bayyane yake gare shi da wanda ka boye da wanda ka gai ƙasa-ƙasa ka gaya ma wani ko ka gaya ma waɗansu ba tare da sauran mutane sun gaba duka Allah da wanda ka bar ma zuciyar ka sani shi shi kaɗai ka bar ma zuciyar ka ba ka gaya ma kowa ba Allah subhanahu wata'ala ya sani wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuka Wasu wasu ma da zuciyarka take Allah subhanahu wataala ya sani wannan wasu wasu da kake kana wasu wani abu kai ko kakkai galibi wasu ba ya hita sai dai tsaya cikin zuciya ya azabtar da zuciyar mutum saboda shaidanci saboda haka shi kan shi ma Allah subhanahu wataala ya sani in ka tashi niyyar waɗin abu ma ka tashi yin wasu wasu ba ka kai ga wasu wasu ba Allah ta'ala ya sani saboda jin Allah ji ne wasi mai yalwacin ji ke ga Allah subhanahu wataala kamar yadda da Aisha take cewa subhana man wasi'a sam'uhu al-aswat Allah subhanahu wataala jin shi ya kai ko ina ma'ana jin Allah ya kai yana jin kowa a lokaci daya da bukatun kowa daban-daban mu wanzuwa a karatu muke wani na sai yana addu'a Allah na yin shi wasu na can suna hira alheri Allah na jinsu wasu suna muguwar hira Allah na jinsu wani na can yana wasu wasi Allah na jin shi wani na can yana karatun Qur'ani Allah na jin shi wani yana can yana ciniki al- duk abin da muke yi a lokaci ɗaya ba sai ya ƙare da wannan ya saurari wannan a lokaci ɗaya na jin kowa domin jin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda rama Allah ce ta gama kowa haka jin Allah ya gama komi da komi ya ishi komi da komi babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa qawlihi alam ya'lam bi anna Allah yara fadan Allah madaukakin sarki da yace alam ya'lam bi anna Allah yara. shin shi wannan wanda yake cuta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokarin ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah bai san cewa Allah yana ganin shi ba wane ne wannan mutum ha wani mutum ne wanda waɗannan ayoyi suka sauko a kanshi alam ya alam bi anna Allah Abu Jahal ke kokarin ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bauta ma Allah ya sallah alladhi yaraka hina taqum wataqallubaka fi sajidin kuma ka dogara da Allah subhanahu wataala mabuwayi mai rahama wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi tsaye yana ganin ka wataqallubaka fi sajidin kuma yana ganin juyowarka sun koyowarka a cikin masu sujada ma'ana dai in kada tsaye Allah na ganin ka in kana zaune Allah na ganin ka in kana durkushe Allah na ganin ka in kana kwance Allah na ganin ka in kana kishingida Allah na ganin ka in rairan kake in rubda ciki kake in sama kake kallo in ƙasa kake kallo Allah subhanahu wata'ala na ganin ka in kana ga hili yana ganin ka in kana cikin ɗaki yana ganin ka kana cikin haske Allah yana ganin ka kana cikin duhu Allah yana ganin ka ba inda za ka shiga Allah subhanahu wata'ala ka koyi gare shi ko ina yana ganin ka la yakhfa alayhi shay'un babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala komi yana gani wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki fasayara Allahu 'amalakum da sannan Allah zai ga aikin wa rasuluhu da sannan manzon Allah zai ga aikin wal mu'minuna haka ma mu'minai ma'ana dai waɗannan ayoyi guda uku ko kuma guda hudu suna magana ne game da wato imani da ganin Allah subhanahu wata'ala wato imani da ganin Allah da imani da jin Allah a ce ka yi imani da shi yana ƙara ma tsoron Allah subhanahu wata'ala cewa duk abin da za ka waɗi na mugunta ne tunda ka san Allah na ji sai ka yi ƙoƙarin kiyaye bakinka daga waɗin miyagun mugunta tun da ka san Allah subhanahu wata'ala yana ganin ka sai ka yi ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah waɗanda ya hana domin yana ganin ka kuma zai tambaye ka akan wannan mugun aikin da ya hana ka ranar alkiyama don bika yi da shi kuma baka isa ka yi inkari in ya gaya ma dole ka yarda wa qawlihi ta'ala wa huwa shadidul mihal wa qawlihi wa makara wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا قوله تعالى وهو شديد المحال الله سبحانه وتعالى شين ميتنن ما كرتي ko kuma mai tsananin ƙarhi ko mai tsananin azanci وقوله تعالى ومكر سن ماكرج ومكر الله ألا يميل عمس ماكرج والله خير الماكرين الله سبحانه وتعالى شين يمدي أنهير ما سماكرج معنى duk masu makirci duk masu wata cuta Allah subhanahu wata'ala ya kamar yadda suke isar da cuta zuwa ga bayan Allah Allah ya yi su iya isar da cuta zuwa ga wani shi malici tunda sun taba bayan shi to zai rama kamar yadda suka isar da cuta zuwa ga Allah zuwa ga bayan Allah haka Allah zai isar da cuta zuwa ga su nashi ya yi tsanani domin nashi yana iya bin mutum har lahira da dan adam kuma ya kashe duniya kama mutum makirci kasan ya cikin halin kakanuka yi wannan yana iya karewa in ya mutu shi kenan in ka je cikin kabari ba ka yi mai wani makirci domin in ka yi ba yi in ka tashi ranar alkiyama ba ka san shi ba kamance da shi ta kan kiki ba ka iya mai komi domin abinda za ka yi faƙi ma an taƙaɗin inda ma taƙaɗi ya zai hayata duniya ne kawai za ka ma mutum abinda za ka da amma a lahira ba ka iya domin lahira tsoro kake shi ba ka tunanin abinda kake tunani yanzu ina za ka tahiya daga nan shi ya sha maka kai ba ka tunanin yanzu ga wani nan kusa na bari in soka mai wuka bari in sa mai dungu in bige shi duk ba ka da tunani ba ka tunanin wake gaban ka wake bayan ka wake dama wake hagu ba ka kai nafsi nafsi kake ta kanka kake ta kanka kake ina za ka tafiya saboda haka kenan Allah subhanahu wataala shine mafi alherin masu yin makirci wa makaru makar sun kulla makirci wa makarna makarar Allah ya ce muka mai da musu kullum bakin su wani layi shoro na alali su ba su sani ba wa ƙauli ta layi nahu ya kido na kai da lallai su suna yin kaidi suna kulla makida wa akidu kaida kuma ina mai da musu kullum makidu da suke waɗannan ayoyi duka suna nuna wato wata sifa wadda ba a gaya ma Allah subhanahu wata'ala ita sai mai bakin waɗansu sun taɓa bayan Allah kawai amma in ba haka ba baya yiwuwa ka ce daga cikin sifofin Allah akwai almakiru ɗan adam shi ne makiri amma Allah subhanahu wata'ala ba ya ɗauka wannan suna idan mun lura za mu ga cikin alkur'ani akwai ayoyi da yawa yusadi'una Allah الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون waɗannan wato filillika da Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka shi amma babu ɗaya daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ko da zai mai da abin ga kafirai ya sanya maka shi sunan mai bakirci mai kaiki sai dai ce suna yi ina yi kawai idan ilalin waɗannan ayoyi su ba a zaƙulo sifofin Allah daga cikinsu ana waɗansu ne domin ramuwa gayya da Allah subhanahu wata'ala yake bayan shi waliye da aka taɓa tunda sun yi musu makirci Allah subhanahu wata'ala sai ya maida musu makirci wato makirci iri biyu ne akwai makirci mugu akwai makirci mai kyawu makirci mugu shine ka cuci mutum kamar zagon ƙasa ba tare da ya cancanta ba kamar yadda kafirai suke ma muminai وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وسي مسو عذابا با وسي وشي أكن سبا بس عذاب ضد سبا دن سن إيماني دا الله سبحانه وتعالى to wannan baya da kyawu kuma akwai makirci da kaidi wanda yake mai kyawu ne in kayi Allah subhanahu wataala ya mida ba kai kayan mugu amma Allah mai kyawu ya mida ba domin inda ba kai ba Allah bai miki makirci shi ne isar da abin da zuciya ba ta so ga wannan zuciya amma ga wanda ya cancanci ta sau da aka kafirai da suka yi makirci allah subhanahu wa ta'ala ya maida masu makircinsu sun yi ne su kashe annabawa allah subhanahu wa ta'ala ya maida masu makircinsu a cikin kirazansu suka koma suna tababbi sun yaƙi bayan allah domin su kashe su allah subhanahu wa ta'ala bai masu cikin sarrafa da azanci da dabarar da za su yi Allah ta'ala ya hana su wannan da haka dai waɗannan ayoyi ba a ɗauko sunayen Allah daga cikinsu kun gane daga cikin waɗannan ayoyi waɗanda suka yi magana a kan makirci da alkaidu ba a cewa Allah almakiru ne ba a ce mai alka'idu sai dai ka waɗe su da sunan cewa Allahu makirun bil kafirin ya halitta wani ko yamkuru Allahu bil makirin kawai amma kawai ka tsaya ka ce Allahu yamkur ko fi'ili ba ka wadi shi kadai yakidu Allahu kawai haka nan kai shi bai da kyawu aibanta Allah subhanahu wataala rashin ladabi ne ga Allah ta'ala sai dai ka ce yamkuru alal makirin huwa khairul makirin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin alkur'ani wa qawli ta'ala in tubdu khairan aw tukfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira in tubdu khairan in kun bayyana alheri aw tukfuhu ko kuma in kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko kuma in kun yaye daga wata mugunta inna Allah kana afuwan lalle Allah ya kasance mai yawan afuwa ne kadira kuma mai yawan kai yawan iko wa qawlihi ta'ala wal ya'fu wal yasfahu su yahi su kauda kai daga abin da aka rasu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba ku san Allah subhanahu wata'ala ya gafara gare ku wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai shirka waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna mana cewa yana daga cikin sunan Allah al'afu da al-ghafur da ar-rahim ar-rahim da al-qadir al-qadir da ar-rahim wannan dubun mun riga mun wuce su ma'ana ne daga cikin sunayen Allah akwai al'afu wanda kuma sifa shine al'afu al'afu da al'afu al'afu shine wawo ba tare da shadda ba suna ke yahi sifa kenan ta Allah al'afugu shine wawun ka bai shadda sunan Allah mai yawan yahi ina Allah subhanahu wata'ala yana da wannan suna kamar yadda yake da suna al-ghafur mai yawan gafara mai yawan yahi bayan shi waɗanda suka tuba daga miyagun laifukan da suka aikata ƙanana da manya ko da shirka ne mutum yake ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai yayi mishi Allah zai gafarta wallahu ta'ala ala da ya kamata mu tsaya abin da muka wadi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya samu yake da shi kan ko kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah ya amfana da mu da abin da muke karantawa Allah subhanahu wa ta'ala kawo mana saukin wannan zahiri da muke ciki Allah sauƙaƙa mana rayuwar Allah ya mana dukkan bukatun mu da ne ya kuwa da uwaye suka rasu Allah subhanahu wataala ya kansu da gafara kuma da muka yi sauran Allah subhanahu wataala ya samu cika da imani da ba su lahiya Allah ya ba su lahiya a su lahiya kuma Allah ya ƙara musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله